أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم على نعم يزن الحمد بزيادها ونصلي على نبيك محمد هادي الأمة لرشادها وعلى آله وصحبه ما قامت الطروس والصفور لعيون الألفاظ مقام بيادها وسوادها وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله زام تشغب كراتونا للتافع اللمع في أصول الفقه أبي إسحاق الشيرازي za mu ci gaba da sharhin wato littafin a inda muka tsaya satin da ya gabata mun tattauna abin da ya shafi alhaddu wanda shine ta'arifi ko da al'ilmu da kuma ilimi da kuma sabanin malaman ahlus sunna da mu'tazila a ta'arifin sa to insha Allah yau zamu tashi a inda malamin ke cewa faslun wal ilmu darbani ke fasali kenan da zai tattauna akan kaso kasun ilimi ilimi ya kasu gida nawa sai ka ce wal ilmu darbani ilmu ya kasu a gida biyu yace qadimun wa muhdath akwai ilimin da ake ce ma qadim wato kaman kace da dadde kenan wa muhdathun kuma ilimi farau abinda suke nufi da ilimi da dadde shine ilimin da jahilci bai rigaye shi ba wato ba a taba yin zamani ko lokaci da masanin wannan ilimin bai san ilimin ba shine abinda ake nufi da qadim wato ilimin da jahilci bai rigaye shi ba ba a taba lokacin da shi wanda ke da wannan irin ilimin ya yi zamanin da bai san abu ba sai ya san shi a'a shi haka yake tuntuni komi sananne ne gare shi babu zamanin da aka yi bai san kaza ba ya san shi wa muhdathun kuma shi ilimin da ake ce ma farau shine ilimin da jahilci ya rigaye shi wato an yi zamanin da ba a sani ba aka sani to shi ilimi na farko da yake kadim din nan shi Allah kadai yake banta da shi shi ne kaɗai yake ɓanta da shi amma muhdath kuma shi kuma ilimi ne na halitta duk wani abin da ba halla ba to shi a iliminsa muhdath ne tunda ana zamanin da bai sani ba ya sani yanzu misali kaga mutum Allah ya faɗa a suratul nahl yace wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah ya fitar da ku daga cikin uwayenku ba ku san komai ba to muna fitowa duniya ba mu san komai ba sai daga baya mu sani ko waje ala lakum sama wal absara wal afida ta la'allakum tashkurun sai daga baya za mu fara sanin abubuwa daya bayan daya to shi yasa ilimin namu ake ce masa muhdath tunda ba mu sani sai mu fara sani amma shi ilimin Allah inna Allah bi kulli shay'in alim Allah ya san komai da komai wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin duk abin da ke duniya Allah ya sani, da na zahiri da na ɓoye, ko ba haka ba, ko to Allah ya sani ba abin da ke ɓoye masa. Sai ce falƙadimu, alƙadimu ilimin Allah shi ne ilmullahi, ilimin Allah ta baraka wa ta'ala wa huwa muta'allikun bi jami'il ma'alumat. Shi Allah iliminsa na allaƙe da duk wani abin da aka sani a duniya, da lahira. da na ɓoye, da na bayyane, da na zuciya, ko ba ka ba, alimun bi zati sudur Allah yana sanar da duk abin da ke cikin zuciyar mutum. Ya alamu sirra wa akhfa ya san abin da ke sirri da abin da ya fi ma sirrin ɓoye. To kaga Allah ya san komai kenan ma yakunu min najwa salafatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum duk wannan dalilai ne na tabbatar da cewa shi ilimin Allah ilimi ne shamil ya mamaye komai. wala yusafu zalika bi annahu daruriyun amma kuma ba a sifanta ilimin Allah da cewa daruriyun ne shi daruri shine ilimin da mutum ya samu ba ta hanyar nazari ko da neman dalili ba ilimi ne da yana da yaqini akan abin da ya sani din ba tare da sai da yayi bincike yayi lissafi yayi nazari tukun ya sani ba ana cewa wannan ilimin daruri wala muktasab kuma ba a cewa ilimin Allah muktasab shine ilimin da kuma mutum ya san shi bayan nazari da istidlali wato neman dalili da kuma lissafi tukun ya sani irin wannan ilimin ana ce masa muktasab to shi ilimin Allah ba a ce masa daruri ba a ce masa muktasab wal muhdathu shi kuma muhdathu ilimin da ake ce ma muhdathu farau ilmul khalqi ilimin halittu gaba daya wa qad yakunu zalika daruriyan shi ilimin halittu zai iya zama daruri ne wato zai iya zama shi halittan ya samu yaqini sanin abin da ya sani din ba tare da yayi nazari ba yanzu kamar mutum ya ce sama yana birbishin mu ƙasa yana ƙarƙashin mu kaga wannan mutum bai buƙatar nazari ko lissafi tukun ya san wannan to kaga sanin wannan ana ce masa daruri wa muktasab shi wanda kuma yake muktasab shine wanda sai da nazari da lissafi yanzu in ce maka cewa al'alam duniyar nan farau ne kaga ina dan bukatan in nuna in tabbatar maka wannan ta hanyar dalili nuna maka cewa duniyar nan an taba yin zamanin da ba shi tukun aka same shi ko sai in fara ce maka al'alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadith fal alamu hadith shi duniyar nan da kake gani mutaghayyir yana canje canje ana rana ana ana ana ana dare ana ruwa ana rani da sauransu ana damuna to kaga ana samun canji a duniya to kuma alaman canji alama ne na cewa akwai wanda ke cancanzawa kisa ce maka al'alam mutaghayyir al duniyan nan na canzawa wa kullu mutaghayyir hadis kuma duk wani abin da ke canzawa to farau ne akwai wanda ke canza shi yake dabbara shi to dan haka kenan al'alamu hadis kaga duniyan nan gaba ɗaya shi ma farau ne to kaga in tabbatar maka da duniya farau ne sai da na dai maka wasu muqaddimat da ke tabbatar da hakan na cewa yana canje-canje kuma abu mai canze-canze kuma yana zama farau ne to kaga wannan irin ilimin ana ce masa muktasab tunda yanzu ka san cewa duniya farau ne sai da na bukatar maka wannan lissafin da wannan tartibi tukun na ka san shi to shi ilimin halitta iri biyu ne imma ya zama daruri ko muktasab kuma zai bayanin kowanne dalla-dalla sai ce daruri amma shi ilimin darurin da kake gani kullu ilmin lazimal makhluqa ala wajhin la yumkinuhu daf'uhu an nafsihi bi shakkin wala shubha duk wani ilimin da ya lazimci halitta ta hanyar da shi ma halittan ba zai iya tunkuɗar da ilimin daga barinsa ba ko ta shakka ko ta shubuha wato babu wani shakka ko shubuhan da zai iya sa ya sauka daga yaƙinin sa din nan na abin da ya sani to duk wani ilimin da ya sifantu da wannan sifan ana ce masa ilimi daruri sai ce wa zalika kal ilmi al hasili anil hawasi yace kaman ilimin da mutum ya sani ta hanyar hawas wato ta hanyar gabobinsa guda biyar din nan da ake ce musu sense organs ya ce wai su ne sam'u yanzu misali ba zai yiwu kana magana da ni ina jin ka sai wani zai ce min wani kaza bebe ne ba zaka ce kamar ya bebe bayan yana magana gashi ina ji an gane basaru ko ba haka ba ba za yiwu kaci kana ganin abu ido da ido wani ya ce maka cewa ai abun babu shi ba ko shi yasa Bahaushe ke cewa mene gani ya kori ji idan labari ya zo gare ka sai kuma ka zo ka gani da kanka kaga shi kenan kuma yaƙini ya zo ba wadda yadda za a yi a tabbatar maka da cewa abin da ake baka labarin shi ƙarya ne saboda yaƙini kake da shi ko ba haka ba washan mu da abin da ka shinshina ko wani ya ce maka cewa ai ka shiga kawai nan wurin ba ba ba, ba wari sai ka shiga kawai ka je wani zarni ko karni sai ka fito ka ce a wannan akwai wari ya ce babu ka ce a ya ka ce babu bayan naji da da abin nan na shinshina naji ko wazzauku ka ɗanɗana abu a ce abin nan da daɗi wallahi yana da daɗi ka ɗanɗana ka ji sai ka ɗanɗana ka ji shi yana da ɗaci to kaga duk wani dalilin da za a jero maka na tabbatar maka da cewa yana da dadi ba za ka yadda ba ko ba haka ba zai yi ka yadda ba saboda me ka dandana ka ji wallamsu abin da ya tabe ka akwai shu'uri a yanzu abu ya taba ka zaka ji a jikinka yana da sanyi ne ko yana da zafi ne to yanzu misali sai a ce sa dan Allah ka san sa ka dan ka dan sa hannu a wuta ba ba ba me ka sa hannu a wuta ba ba ba zai kone ka ba ba zafi ko ana kana sa hannu malam ka ji ya kona ka to ya za ka yi ta ce aka maimaita ka ƙara sawa ka ce wallahi ba zan sa ba ai ai a maka da dalilai ai wannan watan iri kaza ne baya koya ka ce a ina sa da zunaji to kaga wayannan abubuwan yaqini kace da su wal ilmu bima tawatarat bihi al akhbar kuma daga cikin ilimin da ake cewa darubi shine ilimin da yazo maka ta hanyar labari mutawatiri labari mutawatiri shine labarin da mutane da dama suka rawaito maka ba tare da mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba tare da mun haddade musu adadi ba amma dai ya zama sun ɗara biyu uku hudu biyar haka abin da tashi daga biyar zuwa sama za su iya kawo ma labari sai ka zama kana da yaƙini ɗari bisa ɗari labarin haka yake ba ka shakka a kai kuma ba wani abin da zai iya tunkuɗar maka da shi daga cikin abin da za a kawo maka akan wannan labarin na shubaha kana zaune a ɗaki a zo a ce maka ga shugaban ƙasa a bakin ƙofanka wani kawai ya shigo shi kaɗai ya ce maka ga shugaban ƙasa a bakin ƙofanka ka ce a wannan ƙarya ne da Allah ka ƙyale ni sai wani ya ƙara shigowa ya ce maka akwai fa gashi shugaban ƙasa fa ya zo fa ka ce da Allah ƙarya ne ba za ka yadda ba mutum na biyu ya ne zai kawo shugaban ƙasa gidanka can kawai sai kaga wasu mutane uku sun zo da gudu a kana nan har yanzu fa yana jira fa shugaban kasa na ta kiranka a waje to daga nan me zai fara faruwa sai ka fara daga daga ƙaryatawa ka fara shakka daga shakka ka fara zato har kawai kaga wasu mutane biyar sun zo da gudu sun ce security kaman biyar sun shigo da gudu kawai sun ce wai kai ba kai ake jira a waje ba shugaban kasa na son magana da kai to shi kenan kai yanzu zaka kawai ka zaka ji a zuciyanka ka samu yakinin lallai kam shugaban kasa na bakin kofan gidanka saboda labaran da suka zo maka sun yi yawa to hakan nan ake cewa wannan labarin mutawatiri yanzu abubuwa da dama muna da yaƙinin akwai su ne ko an yi su ne ta hanyar tawatur ba tare da mun gan su ba ko yace min zikril umami salifa yanzu kamar labarin da ake bamu akan al'umman da suka gabata a ce maka akwai adawa akwai samudawa ko ba haka ba akwai mutanen madiyana wannan labarai ne sun zo mana ta hanyar tawasu duk da bamu gan su ba amma ta hanyar labari da ya zo mana daga cikin Qur'ani da sauran labarai mun samu yaƙinin akwai su an taɓa yin su ko nan kusa kusa misali a baka labarin eh Sheikh Usman ibn Fodi dan Fodiyo a ce an taɓa zamanin mujahidi babban mujaddidi na ƙarni a Najeriya kaza kaza kaza yanzu nan duk wani mai karatun addini duk wani mutumin arewa duk wani musulmi ya san an taɓa yin wannan mutanen ko da ko bai gansu ba bai zamani da su amma labari ya zo mutawatiri ko wal biladin na'iya garuruwa da baka je ba baka taba zuwa garin nan ba amma ka tabbatar akwai baka taba zuwa China ba amma yaqinin ka na cewa akwai kasan da ake cewa China yanzu ma bai gaza yaqinin yan China da ke zaune a China ba saboda mai labarai sun zo na cewa akwai su tun tuntuni ko to kaga wa ma yahsulu fi nafsi min al-ilmi bi hali nafsi sannan kuma akwai abin da mutum ke sani shi a karan kan kansa a jikin kansa wannan shi ma baya iya karban wato wahami ko shakka bal yaqini ne ko yanzu misali in kana da lafiya yake min sihhati kenan min al'una albayaniya ko in kana da lafiya ka san kana da lafiya ba zai yi kana da lafiya wani zai ce maka baka da lafiya ba bayan kana jin kana da lafiya akan kanka wasaqam ko baka da lafiya wani zai ce maka ƙarya kake kana da lafiya a'a ya zaka ce kana da lafiya kana ina da lafiya kuma ni nake da jikina ni nake jin kaina duk waɗannan abubuwa ne kana samun yaqinin su ba tare da me ba ba tare da wani shakka ba wal gham in kana cikin damuwa shi ma da bakin ciki wal farah shi ma haka farin ciki wama ya'lamu min ghairihi min an-nishad da kuma abinda zaka iya sani daga waninka na nishadi in waninka na cikin farin ciki zaka sani da nishadi zaka ce wani kaza yana cikin nishadi yau ko wal kasal in wani mutum na da kasala da nawa zaka sani wani akwai shi da kasala in ka ce abu zai yi ba duk waɗannan ɗabi'u ne da zaka iya sani daga wani saboda maimaituwan abubuwan daga gare sa na yau da kullum wal farah in mutum na cikin farin ciki zaka gani a fuskansa wal gam in yana cikin bakin ciki zaka gani a fuskansa wat tarah in mutum na cikin damuwa zaka gani a fuskansa wa khajalil khajil sannan kuma kunyan mai kunya ma zaka sani yace wani yana da kunya wacce tana da kunya wa wajalil wajil da kuma tsoro na matsoraci yanzu ka dauko bulala ko bindiga ka sa a fuskan mutum zaka zane shi ko zaka harbe shi zaka ga tsoro a fuskansa ba tare da sai an ce maka cewa yana tsoro ba zaka zaka abin nan wa ma yashbihu da duk makamancin waɗannan abubuwan mimma yaftaru ila ma'rifatihi daga cikin abubuwan da dole ya san su ta hanyar yaqini a da baya karban shakka wal muktasabu to shi ilimin iri na biyu da yake ilimin halqi na halittu kullu ilmin yaqau an nazarin wastidlal shine duk wani ilimin da ke mutum ke samun sa ta hanyar nazari da istidlali da neman dalili kal ilmi bi hudusil alam kaman kasancewa duniyan nan farau ne wanda nayi misalin sa daga dazu wa isbatu sani da kuma tabbatar da cewa duniyan nan akwai wanda ya alice sa ya kage sa ya ya fara shi to kaga shine Allah shi ma yana buƙatar dalilai na tabbatar da wannan saboda shi ne duniyan nan tunda yana canza canze to akwai wanda ke canza shi kuma yana da wanda ke canza shi shi wannan ne zai zama shi ya halicce shi wa sidqur rusul kuma kana buƙatan dalili akan gaskiyan annabawa ko gaskata annabawa saboda me in ba haka ba kowa zai fito ya ce wai shi annabi ne kuma sai ka ce zaka yarda da shi a to shi yasa shi Allah ma Allah subhanahu wataala in zai aiko annabi sai ya aiko shi da mu'jizan da ke tabbatar da cewa eh yana da gaskiya a abin da yake cewa yake da'awa na cewa shi annabi ne wa wujubus salati da kuma wajibcin sallah saboda al'aslu bara'atu zimma ana haifan mutum ne ba abin da ke kansa da aka ka zo ka sa min wani abu a kaina na sallan wajibi dole ka kawo min dalili sai a bude ma qur'ani a ce ai Allah ya ce a ki musu salata misali wa a'dadiha a kuma cewa cewa kuma adadin raka'an kaza raka'an salloli kaza ko salloli nawa muke da su a rana da dare muna da salloli biyar ko to shikenan shi azhar raka'an sa hudu la'asar hudu magariba uku ishayi hudu asbahi biyu to wa'annan adadin shi ma yana buƙatar dalilai wanda hadisai sun zo sun tabbatar mana da su wa wujubuz zakat da kuma wajibcin zakka kana buƙatar kuɗin naka ne ko ba haka ba kana da daman kai abin da ka so ka yi da shi hada ata'una ko famnun aw amsik bi ghairi hisab amma a zo a ce maka dole ka cire kaza to yana buƙatar dalili ko ba haka ba a ce wai zaka cire kaza a cikin kuɗinka ka bayar to sai a ce kuzmin amwalin sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha sai a kawo maka hadisai da dalilai da ke tabbatar da cewa mutum zai fitar da zakka wa nusubuha sannan kuma a nisabin zakka shi ma nawa zaka cire daga rago nawa zaka cire daga shanu nawa zaka cire daga raƙumi ko kana buƙatar dalilai akan wannan nawa zaka cire daga cikin nisabi na me na azhab gwalagwalai da wal fidda da kuma shi ma azurfa sai ka san waɗannan duka wa gairu zalika mimma yu'lamu bin nazar da makamancin waɗannan abubuwan da ana sanin su ta hanyar nazari da wa istidlal da kuma neman dalilai akan su faslun to fasali akan aljahalu wato kishiyan ilimi kenan shine jahilci yace tasawwurul ma'lumi ala khilafi ma huwa bihi wato ka sawwara abu a sabani yanda yake a waqi'i in ce maka Najeriya ka zata wani gari ne a China to kaga ka sawwara Najeriya a khilafin a sabani yanda Najeriya yake Najeriya gari ne a Afirka ko ba haka ba yammacin Afirka yake ba za ka dauko shi ka kai shi can Asiya a China ba kaga in ka dauka Najeriya ka kai can Asiya a zatanka to kayi wahani kenan wannan jahilci ne ba ilimi ba ko kuma ma ya zama baka san abu ba gaba daya in ma ka san shi amma ba a yadda yake ba ko kuma ma baka san shi ba gaba daya shi ma jahilci ne to amma kuma ka san baka sani ba kuma baka san baka sani ba wannan kuma suna ce mishi aljahlul murakkab ka gane baka sani ba kuma baka san baka sani ba bal kana ganin kaman ka sani to wannan jahilci ne murakkab amma kuma in baka sani ba kuma ka san baka sani ba to kaga wannan ana ce mishi aljahlul basit saboda ka san baka sani ba kaga me zaka yi kenan sai ka tashi ka je ka nemi sani to muna roƙon Allah subhanahu wataala ya raba mu da jahilcin da ake cewa al-jahlul murakkab to insha Allah za mu dakata a nan wurin saboda mu bi muqaddimat din nan dalla dalla a samu a gane su sosai yadda ya kamata a yi muraja'an su Allah ya fahimtar da mu wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi